الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة وانا يمتي نجومة وانديكي 25 ga watan shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin makka zuwa madina shekara ta 440 daidai wanda ya dace da 28 watan 6 shekara ta 2019 miladiya a inda muke ci gaba a cikin karatun littafin nawa mai albarka kitabut tauhid na babban malamin nan salih ibn fawzan al-fawzan hafizahullahu ta'ala a satin da ya gabata mun karanta fasali da ke bayani game da haƙƙin ahalul bait a yau za mu tashi fasali na gaba inda malam ke cewa fi fadlis sahaba wa ma yajibu i'tiqaduhu fihim wa madhhabu ahli sunnati wal jama'a fi ma hadatha bainahum bimalat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلف حفظه الله في فضل الصحابة وما يجب اعتقاده فيهم ومذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بينهم ما المراد بالصحابة وما الذي يجب اعتقاده فيهم الصحابة جمع صحابي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك والذي يجب اعتقاده فيهم أنهم أفضل الأمة وخير القرون لسبقهم واختصاصهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه وتحمل الشريعة عنه وتبليغها لمن بعدهم وقد أثنى الله عليهم في, مح في محكم كتابه
mala ya ce fi fadlis sahaba wa ma ya ji bu'tiqaduhu fihim wannan fasali zai yi bayani dangane da falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma ya ji bu'tiqaduhu fihim da abin da ke wajaba wanda za a kudircewa dangane da sahabbai abin da ke zamantowa wajibi ga kowane musulmi ya kudirce shi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa madhhabu ahli sunnati wal jama'a fi ma hadatha bainahum da kuma menene madhhabin ahli sunna wal jama'a game da abin da ya faru a tsakankanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko shakka babu wannan fasali ne mai muhimmancin gaske fasali ne mai girma karatu ne mai faɗi mai amfani sosai ga dukkan mutumin da yake muwahidi ne wanda kuma yake bukata ya samu kansa akan manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabbansa gaba daya musan menene falalar sahabbai sannan menene wajibin mu menene dole mu mu kudirce shi game da sahabban annabi sannan menene matsayin ahlus sunna game da abin da ya faru tsakankanin sahabban annabi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi wani lokaci da fitintunu suka faru suka faru a lokacin su an samu yaki ya barke tsakankanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hakan ya faru tsakanin Ali ibn Abi Talib da Muawiya an gane ko to menene mahanga ahadus sunna game da wannan ababen da suka faru tsakankanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun dai san sahabban annabi dukan su adalai ne dukan su mutanen kirki ne Allah ya ambace su da mafi kyawun ambato a cikin alkur'ani annabi yayi wasiya game da haƙƙin su da kiyaye al'amarin su wanda ke nuna girman su da ɗaukaka su a cikin addinin musulunci ina fata mun gane mala ce mal muradu bis sahaba me ake nihi da as-sahaba idan aka ce sahabbai me ake nihi da sahabbai wa man ladhi yajibu i'tiqaduhu fihim kuma me ke wajaba a kudirce su game da a kudirce shi game da sahabban annabi tambaya bici menene sahabbai idan aka ce sahabbai kuma me ke wajaba akan dukkanin musulmi ya kudirce game da sahabban annabi na farko as-sahabatu jam'u as-sahabi ko as-sahabatu jam'u sahabi idan aka ce as-sahaba jam'i ne na as-sahabi ko as-sahabatu jam'i ne na sahabi as-sahabatu diyawa kenan abokanai daya ɗayan shi shine aboki ina fatan mun gane abinda ake nihi da sahabin annabi ko kuma sahabban annabi huwa mallaqiyan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala dhalik shine wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana mai imani da shi kuma ya mutu akan haka to wannan shine sahabi ina fatan ko ya gane sahabi yanzu ko yana tambaye kawa ne na sahabi menene amsa eh aha kuma ya mutu akan haka da an tambaye ka wane ne sahabi me ake nihi da sahabin annabi shine wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai imani da annabi kuma ya mutu akan haka shine sahabi ina fatan mun gane an kiyaye ko to sahabban annabi suna da wata martaba da manzila da matsayi irin wadda wasu wanda ba sahabbai ba ba su da ita shi yasa hadisai da dama suka zo wanda ke nuna falala da ɗaukaka akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka tamta su da wasu haka ayoyin alkur'ani mai girma Allah ya yabe su wanda ke nuna ɗaukakar su da kuma fifikon su akan sauran mutanen da ba irinsu ba a takaice sahabban annabi sun yi kowace al'umma daga cikin al'ummomin da suka gabata banda annabawa da manzanni ina fata mun gane kuma a cikin wannan al'umma sun fi kowa ba za a samu kamar su bai zuwa tashin alƙiyam to duk wanda ya tara wannan sharaɗin sunan shi sahabi an ce haɗuwa da manzon Allah saɓanin masu cewa duk wanda ya ga annabi so da ba kowa bane ke iya ganin annabi sau da akwai wanda ke da uzuri na makaftaka amma kuma zai iya haduwa da annabi kaga da aka ci zai amfani da gani to wannan kaga ya rasa lafazin sahabi saboda shi makabu ne shi yasa suka ce wanda suka yi tarifin haduwa sun fi dacewa da daidai sama da wanda suka yi tarifi da gani sau da ka iya ka haɗu da annabi ku yi hira da shi amma baka gan shi ba saboda makahu ne kuma an samu makahi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi yasa haduwa ita ta fi dacewa wanda ya haɗu da annabi ko da so ɗaya ne ko da daga nesa ne in ka haɗu da annabi ka gan shi to kai sahabi ne sharaɗi na biyu ya kasance kai imani da shi dan a fidda mutanen da sun yi zamani da shi amma ba su imani da shi ba sun rayu da shi amma ba su imani da shi ba wasu ma dangin shi ne na jini amma ba su imani da shi wa mata ala zalik kuma ya mutu akan haka dan a fidda wanda bayan mutuwa annabi bayan ya gan shi ya imani da shi ya yi ridda kuma ya mutu akan kafirci kaga ya fita daga cikin sahabbai kenan sahabi sai ya hada wannan ababi guda uku haduwa da manzon Allah imani da shi sannan mutuwa akan imani wannan shine sahabi kuma yanzu sahabi lokacin shi ya wuce za a iya samun sahabi a yanzu me zai hana a samu sahabi kuma wanda suka ce ba zai yi a samu sahabi yanzu me zai hana a samu sahabi ba annabi ko ba haka ba ba zai yi baka ga annabi bale ka san sahabi sharadi babba na ka san sahabi shine ka rayu da annabi ka ganshi ko kai ka hadu da shi to tunda annabi ya bar duniya Allah ya duke shi ya kai shi ar-rafi'ul a'la ba za mu haduwa da shi ba sai gobe kiyama kenan a yanzu samun sahabi abu ne mustahil ka san mustahil eh abin da ba zai taɓa yiwa ba to da wannan ne za ka gano ƙaryen masu da'awar cewa suna gamawa da annabi kiri da musu idan aka ce kuma shi sahabi ne sai ce shi ba sai me zai hana ka zan sahabi tunda kaga annabi kiri da musu hmm? yanzu mutum sai fito ce muku shi ya ga annabi ido da ido kuma shi musulmi ne ya yi imani da Allah mai sunan shi eh ko ya so ko ya ki sunan shi sahabi tun da ya ga annabi ina fatan kuna fahimta da ya inkari ya ta shi ba sam sai ce ƙarya kake tun da ka ga annabi ido da ido kai sahabi ne tun da sahabin ai ba wani rubuta bane ake ga goshin shi sharadi ne in ya cika kai sahabi ne kawai tun da ka ga annabi kuma kai mumuni ne to kawai sahabi ne kai kenan kaga abin da yasa suke inkarin a ce musu su sahabbai sun san da cewa idan suka da su sahabbai ne kenan har yau zamanin sahabbai bai yanke ba zuwa tashin alƙiyama wanda kuma ga tunani ne gurbatacce shirme ne kawai kenan duk yau wanda zai fito muku muku da awar cewa ya ga annabi kiri da muzu lamba ta farko da za ku aza masa a goshi mai sunan shi makareci ko shakka ka kai game da kare shi ina fata mun gane shi yasa Ahmadu Tijani a cikin Jawahirul Ma'ani yake nuna cewa a lalle ba za a iya ce musu sahabbai ba waɗannan ko kuma su ba shi kariya dan shi kaga ya fito karara ya ce ya game da annabi so da dama wazifa ma cewa annabi ya bashi dan ya lakana ma bayu kuma ba shi da yayi ba a mafarki bai ba sa a fili da fili ne ba sa kaga sai mu ce kenan Ahmad Tijani menene sahabi ne saboda ya gama da annabi kiri da muzu kuma shi mumuni ne kamar da yake iddi'ai shi yasa da ganin annabi fili da fili ƙarya ce ina fata mun gane saboda kaga annabi kiri kiri da kiri fili da fili wannan yana nuna kana da wata maziyya ta daban ta yadda sauran mutane ba su da ita yau me yasa sahabbai suka ɗaukaka akan sauran mutane eh saboda sun ga annabi sun zamana da shi sun yi zamani da shi sun yi lokaci da shi sun imani da shi a yau idan ka samu wannan daraja ta ganin shi kiri da muzu kai da sahabbai ba ku da bambanci ina fata mun gane kina kaga wannan zancen ƙarya ce duk ɗan ɗariƙar da ya muku da cewa ya ga annabi fili da fili ka ce mishi ko shakka babu shi ɗan ne ka gani sai su ya annabi ya ce fa inna shaytana la yatamathalu bi sai mu ce eh ku shakka babu annabi gaskiya ya gai cewa shedan ba zai kama da ni ba ba zai kama da annabi ba amma zai iya zo maka da wata kama tun da kai ba ka san annabin bai je maka annabi ne ba zai iya karya ba kuma zai iya yi zai iya yi tun da babbar hujjar da suka dogara da ita masu dawo cewa ana ganin annabi fili da fili hadisin da annabi ya ba da labarin cewa duk wanda ya ganni a mafarki to zai ganni a fili ko ko kamar ya ganni ni a fili fa inna shaytana la yatamathalu bi saboda shaydan baya kama da ni malaman hadisi sun yi kokarin fito da ma'anan wannan hadisin me annabi yake nufi shin yana nufin zai ganni kiri da muzu a nan duniya ko kuma gobe kiyama wasu malamai suka ce ko shakka babu a nan duniya za ka gan shi bi ma'ana in kana cikin lokacin shi kamar sahabbai kenan wanda suke zamanin shi duk wanda ya imani da shi to zai gan shi ido da ido a lokacin tun da lokacin shi ne kuma yana rayu in kuma bayan shuɗewar manzo Allah ne ya bar duniya suna nufin kenan wanda ya mafalkinsa to gobe kiyama zai gansa gani wanda ya sha bamban da gani mujarradin gani gani na ɗaukaka da samun rahama ubangiji ina fata mun gane wasu malamai suka ce a zai gan shi kiri da muzu a nan gidan duniya bayan ya mutu malamai suka maida musu raddi suka ce ba gaskiya bane ba zai taɓa yiwa ba hakan ya faru saboda idan kuka tabbatar da hakan za ku tabbatar da haduwa kishiyoyi biyu a lokaci guda saboda kai kana nan agaras ka iya mahulkin annabi ka ce ka gan shi kiri da muzu ya fito wani yana libya yana algeria yana faransa yana ƙasa duk kowa zai gani shi kuma kiri da muzo a lokaci guda baya yiwa ka ga annabi wanga masallacin ka gan shi masallacin goku a lokaci guda ba zai taɓa yiwa ina fata mun gane wannan bangaren gani kenan masu dawo cewa ana ganin annabi kiri da musu amma wanda suka ce za a iya ganin shi cikin mahalki kuma a gan shi a fili a wannan lokacin an musu raddi aka nuna wannan tunanin nasu ba daidai bane ba kuskure ina fata mun gane kuma da dama shedan yakan yaudar mutane kai baka san annabi ba baka taba karanta tarihin shi ba baka san sufofin shi ba baka san yaya yake ba sai shedan ya zo maka a mafarki ya ce maka shi annabi to kaga yana da kyau ka san ya sufofin annabi suke ka karanci tarihin rayuwar annabi da sufofin shi na halitta da sufofin shi na ɗabi'u yaya suke idan aka karanta maka ka fahimce su da kyau ka gane su to ka iya idan ka ganshi cikin muhalki ka ce eh wannan mai sifar ka gani ina fata mun gane kuna fahimta abin da nake cewa bi ma'ana yanzu da za a samu mutum ya fi zo da sai ce maka jefa na muhalkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ka ganshi shi baki gajere shi subhanallah astaghfirullah shi dan ne ka gani eh mana annabi baki ne gajere ne na wani ɗaya daga cikin sudannai wani na shurari wani malami da ake ce mashi astahiru ta'ib yana ba da labarin wani makwabcin shi makwabcin nashi sai zo yake ce mashi ya shirya yau na musu gayyata ta musamman yana cikin fara'a da da farin ciki da jin daɗi me ke faro ce kawai ba ruwanku duk ina gayyata ku yau zan muku ma sha ku zuku ci abinci gidana ya ce a gaskiya wanga farin cikin sai ka gaya mishi dan in taya ka barna ce bai iya gai kawai dai ku su sai ce to wallahi in dai baka ga mu ni ba zan shi shi kuma yana son ya halarci taron yayye da shi sai ce to zan ga maka ba jiya na yi mahulkin manzo Allah shi ma sha Allah ce wallahi jiya na mahulkin annabi ga yanan na gashi yace ya sifa shi take a ce kawai kai dai ka bari na rige na yi mahulki ne kuma na yace a ya bayyana min bayyana min yaya ka ganshi cikin mahulkin wace irin sura ka ganshi da shi sai ce ai mutum ne mai kyau kaza da kaza ya ce kai abin mamaki ma ina irin ƙoƙin nan da ake kun gane irin ƙaskin na mawaka ya ce irin ƙoƙin nan ta shugabannin saudiya ya ce haka kin nan ga ya ce ba ka ga manzo Allah ba kira wace irin o kuma haka kun sawo ƙoƙin na ake ku wanda masu kake ya kaɗai wani abu haka aske gemi kaga ba annabi gani ba kenan waye gani shaidan amma zai iya zuwa ya ce mishi annabi ne shi yasa yana da kyau ka san sufofin manzon Allah ka san halayen shi dan ka shaidan ya da rika cin mafalki ya zo maka da wata kama ya ce maka shi annabi ne amma ko shakka babu shaidan ba zai iya ɗauka kamancece ne ta manzon Allah ba amma zai iya zuwa maka ƙarya ya ce maka annabi ne da wata kama dan ba zai iya yin kama da ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ina fatan mun gane da haka ke da hadisan da suka dogara da shi shine wannan hadisin cewa za a iya ganin annabi kiri da muzu a yanar gidan duniya sai mu ce da su to ku tsaya hadisin kadai zai karyata ku shi kadai hadisin yau wanda suka yi muhalkin sun ga annabi suna da yawa ko ba su da yawa wani ne taba ganin shi kiri da muzu bayan gan shi cikin muhalki annabin zai faɗi magana da ba gaskiya ba ko ko ba a ganin shi ne kiri da muzu kun fahimci na jan wani annabi ya ce duk wanda ya gane cikin mafalki to zai gani a hili to kuma bai kamata magana ka ta saba tunda manzo Allah bai ga magana a kasar shi to in ka ganshi ko cikin muhalki in dai da gaske kuna nihin a waje za a ganshi a duniya kiri da muzu to sai ka ganshi to kuma wanda suka yi muhalkin suna da yawa iya yau ba wanda ya taba daga hannu ya ce ya ganshi kiri da muzu sai ya makaryata yan tijaniya da yan dariqa da yan su da sufai da masu kama da su amma watakila cikin mu nan ma za a samu wanda ya muhalkin annabi to amma wa ya taba ganin shi eh to hadisin ba gaskiya bane ba gaskiya ne wannan shi ke nuna ganin ba nan duniya bane a ina ne kenan gobe kiyama shi yasa ga hadisin suka rike suka makale mishi suna yaudar al'umma cewa sun ga annabi in ya cikin su saboda tafki ke ƙarya cewa da ya je Saudiya aikin hajji ko umara amina nan ya haɗu da annabi har kyauta ya bashi kiri da muzufa wannan ya suke da ana yau wallahi mai dari ne na gaske ba wani shehu wali ƙarya ce munafiki ne mutanen banza ne ya batar da al'umma masu yawa ya hallaka su da sunan walitaka cewa amina suka haɗu da annabi kiri da muzu ya mishi kyauta kuma annabi ya gaya mashi cewa shi ne shi in yaske shi zai tsirar da al'umma shi wakilin annabi ne game da tsiratar da al'umma wanda kuma kaga wannan duka ƙarya ne ba gaskiya ba ne a takaice dai sahabi shine wanda ya haɗu da manzon Allah ya yi imani da shi kuma ya mutu akan haka kuma zamanin sahabbai ya shuɗe sun wuce mutane ne masu karamci game da zamu zo mu ji a cikin ayoyi daban-daban na alkur'ani mai girma yadda Allah ya ambace su mala ce wallazi yajibu i'tiqaduhu bayan mun rige mun san waye sahabi abinda ke wajaba mu kudirce shi game da sahabbai ko game da al'amarin sahabbai annahum afdalul umma sune mafifitan al'umma wa khairul qurun sune mafi alkhairin zamani zamanin su shine mafi alkhairin zamani daga cikin zamanin rayuwa sau da annabi ya ce khairul quruni qarni khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum a cikin wata riwaya khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi mafifitan mutane da suka fi kowa alkhairi mutanen da suka yi zamani da ni manzon Allah kenan su wane suka yi zamani da shi sahabban shi wanda ke nuna su ne mafi alkhairin mutane a doron kasa sannan wanda suka biyo bayan su almajiran su kenan sannan wanda suka biyo bayan su almajiran almajiran su kenan shekara 300 wannan su ne mafi alkhairin mutane a dauran kasa sannan sunna ce sak tauhidi babu shirka babu lalaci babu bid'a a cikin addini su ne mafifitan zamani da suka yi a rayuwa lisabqihim saboda gabatar su da suka samu واختصاصهم da keɓanta da suka samu bi suhbatin nabi sallallahu da abokantan manzon Allah tsira da aminci Allah su bata gare shi wal jihadi ma'ahu da yin jihadi da suka yi tare da annabi wa tahammul shari'ati anhu da ɗaukar yaunin shari'a da suka yi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tablighi haliman ba'dahum da kuma isar da shari'ar musulunci ga wanda suka biyo bayan su shi yasa suka samu maziya da ɗaukaka akan sauran mutane وقد أثنى الله عليهم في محكم كتابه فقال تعالى
قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
مالا yake cewa qala ta'ala Allah madaukakin sarki na cewa was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar as-sabiquna al-awwalun wanda suka riga al-awwaluna na farko min almuhajirin daga wanda suka yi hijira ko daga cikin wanda suka yi hijira sune almuhajirun wal ansar da kuma waɗanda suke al ansar ne mazamnan garin Madina wanda suka karɓi bakuncin wanda suka yi hijira daga garin Makka والذين اتبعوهم بإحسان da wanda suka bi su suna masu kyautatawa radiyallahu anhum wa radu anhum Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi kaga wannan yabo ne na musamman daga Allah madaukakin sarki zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka biyo bayan suna masu kwaikwayon su Allah ya ambace su da kuma irin alherin da suka yi na gabata as-sabiqun wanda suka gabace ku ta fuskar yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskan musulunta da kokari a cikin addini al-awwaluna na farko su waye kenan sahabban annabi duk ayat da kashi ta zo tana ya ayyuhal ladina amanu farkon abin da zaka sa kan gadawa da wa take da sahabban annabi take su ne farkon mu'mini a doron kasa su ne farkon mu'mini da su take farko sannan ta game duka wani mummuni a doron ƙasa ta wannan lokacin kuma su ne mummunan da ƙur'ani ke magana da su kai tsaye yana fata mun gane al'awwaluna na farko min almuhajirin daga almuhajiruna wal ansar da wanda suka biyo bayan su suna masu kyautatawa suka yi imani da Allah da manzon Allah suka bi bayan su suna masu kwaikwayon su cikin abin da suka yi na addinin musulunci رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار كما للي ألا يا مستاند الجنة تجري تحتها الأنهار والدكور ميسكي قدانا كالكشنتا دنيا نئم تدس خالدين فيها أبدا سو مدوماني أتكين جدا الجنة هر أبدا باب ونلوكة جزاز فدا أتكين تم ذلك الفوز العظيم lalle wannan shine rabo mai girman gaske wannan aya tana turmusa hancin yan shi'a a ƙasa wanda suke zagin sahabban manzo Allah yaushe zaka tsaya kana bata lokacin ka kana zagin mutanen da Allah ya ɗaukaka su ya girmama su ya musu tanadin gidan aljanna wai su ce suke sahabban annabi gaba ɗayan su musulmin cikin su wasu auren su ba su wuce bakwai ba ma duka sun kafarta sun yi ridda sai kaɗan daga cikinsu shi yasa kaga addinin su kawai suke la'ana sahabban annabi ba su da abin zagi sai sahabbai in muqaddima za su sai sun tsine mu abubakar da umar da usman a ciki suna zagin aisha da sauran matayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wanda suke so sai ɗaiɗaikun sahabbai daga cikin wanda ke cikin ahlul bait sauran duk kafare ne aurensu to me ka ɗauki Allah maɗaukakin sarki menene matsayin Allah a zuciyarka kai da ke kafarta sabon annabi shin Allah bai san da cewa ba za su yi ridda ne ya yabe su hmm? eh abin tambaye Allah ya yabe su kuma ya musu tanadin gidan aljanna bai san da cewa ba nan gaba za su ridda ne ya yabe su hmm? dan me zai yaban su ya musu tanadi gida aljanna kuma daga baya su zan kafirai alkawalin tashi zai ko kuma masu da sun kafarta ƙarya suke ƙarya suke Allah da ya yabe su kuma ya musu tanadin gidan aljanna shi ke nuna mutanen kirki ne kuma za su shiga gidan aljanna wanda ke zagin su mutunan banza ne mai tsine musu shine tsinanne mai kafarta su kuma shine kafir ina fata mun gane bata lokaci ne ka dinga zagin sahabban annabi sun fi ka sun yi iyayenka sun yi ubanninka kamar ka daga kanka ne ka dinga tofa ma wata miyau kana mishi kaki saboda baka san shi kaga miyan zai dawo a ina ne a fuskar ka zai dawo kuma wata yana nan garau to haka sahabban annabi suke idan ka zage su mu dada san su kake samu a cikin zuciya قال تعالى الله مدوكين سركي ce محمد رسول الله annabi muhammad rasulullah manzon Allah ne sai kasance muhammad mubtada rasulullah khabar na mubtada ko ya kasance muhammadun khabari ne na mubtada shafaffe ai wannan annabin shine muhammad sai zamanto wannan annabin shine mubtada muhammad shine khabarin mubtada kenan wannan annabin da aka turo muku a matsayin manzo wanda ke doke da shari'a shine Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar wanda ke tare da manzon Allah nan su wane ne kenan sahabban annabi wai ke yaban su kuma Allah madaukakin sarki Allah ya ce na daga cikin sufofin su ashidda'u 'alal kuffar mutane ne masu tsananin gaske game da kafirai ba su daga makafiri kafa ba sa san shi ba sa kamana shi me yasa suke kyamar shi saboda ya kafirce ma Allah da manzon shi ruhama'u bainahum kuma mutane ne masu jin kai tsakankanin su su mummannai suna san juna suna girmama juna suna soyayya irin nakirca ta tausayi da kamna tsakankanin su su mummannai kenan sufa su ce ba su ba kafiri suna kyamar kafiri suna san mummuni suna tausaya mushi suna jin kanshi tsakankanin su Allah ya ce da cikin sufofinsu kuma tarahum ruk'an sujjadan zaka gansu mutane ne masu yawan ruku'i da sujudi ishara ce ta cewa mutane ne masu yawan sallah masu yawan bota ma Allah ta fuskar yawan yin salloli na nafilbil da na farallai gaba da yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna yin haka suna masu neman falala ubangiji ce da yarda shi kaga wannan ƙarshen tsabtacewa da tsarkakewa da Allah ya masa habbai ya nuna cewa aikin da suke yi suna yin shi ne dan shi kawai ba dan ayaba su tunda yace suna yin suna yawan sallah ne yabtaguna fadlan min Allah suna neman falala Allah ne ba dan ka yaba su ba ba dan kai ka su zamanto abin birgewa ba ko abin yabo ba a'a yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanahu falala Allah ta sa suke yi kuma yarda Allah ta sa suke yin haka babu wani wanga yabo wanda ya wuce wannan Allah ya ce kana yin aiki ne dan shi kawai ba dan ayi ba kawai Allah ya ce simahum fi wujuhihim min athar sujud alamastu a cikin fuskokin su zaka ga athar kufai ko kuma wani haske na as-sujud yawan sallah da suke wannan haske wani haske ne na imani da na haiba da Allah kan sa a cikin fuskokinsu wanda da kagan zaga fuskokin suna kyalli saboda yawan ibada da suke ba wai wata alama bace ba zahiri zaka gani gatanin a goshinsu kamar da wasu ke ganin cewa kamar athar sujud ana nihin alaman nan ta yawan sujudi da kake da goshinka ke nuna ba shi ba ne haske ne za ka ga mutum annuri na bayyana cikin fuskar shi saboda yawan ibada wanda a cikin daidaikun mutane ma ana samun haka za ga mutum yana haske yana kyalli kana begen huskar shi yana birge ka ba don kuma saboda mutum ne mai yawan tsayuwa gaban ubangiji Allah ya haskaka fuskar shi ya cika ta da haske na ibada na imani a cikin fuskar shi Allah ya ce na da cikin alamomin su haka suke sai Allah ya ce zalika ذلك مثلهم في التوراة to haka misalin su yake kamar haka Allah ya bada labarin sa cikin at-taura ta annabi Musa kaga sahabban annabi Allah ya bada labarin sa kayan Allah ya halicce su a doron kasa a cikin littafin da ya sabkar mu annabi Musa dan ya nuna muku mutane masu dokaka a wurin shi zalika masaluhum fi at-taurat haka Allah ya bada labarin sa a cikin at-taura ashiddau alal kufar ruhama'u bainahum ko kuma simahum fi wujuhihim tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud wannan sifofin da Allah ya bada nasu Allah ya ce haka ya bada labarin su a cikin at-taura ta annabi Musa wa mathaluhum fil injil amma kuma labarin su a cikin al-injila da Allah ya sabkan mu annabi Isa alaihi salam ومثل في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه wannan shine misalin da Allah ya bada na sahabbai a cikin littafin da ya sabkar mu annabi Isa alaihi salam na injila mun ji labarin a cikin at-taura shine kazar'in kazar'in akhraja shat'ahu kamar tsuro ne na icce akhraja shat'ahu wanda ya fitar da rassa tare da shi tsiro na icce ya kun san gindin icce idan ya fito yakan fitar da ƙananan rassa ɓangaren shi na dama da na hagu to kamar haka sai fa'azarahu wannan ƙananan rassan sai su ƙarfafi gindin iccinsa daɗa mishi ƙarfi fastaglaza ya yi ƙwari fastawa ya daidaita da kyau ala suka yi kenan akan digadigen shi za a jago akan rassan shi wannan shine misalin su a cikin injila wannan misalin yana nuna da sahabban 'yan kaɗan ne tare da manzon Allah ba su da ƙarfi ba su da wani abin da zai ba su kariya game da sharrin kafar maka ba ubangiji ba an raina su ana ganin su ba kowa bane ba ana azabtar da sahabban shi hakan yasa suka yi hijira garin habasha har so biyu sannan suka zo suka yi hijira daga garin iyayensu ma'aifarsu suka koma garin madina daga ƙarshe sai suka yawaita suka bunƙasa suka yi ƙarfi ta yadda baka isa ka ture su to wannan shine misalin da Allah ke bada da ƴan kaɗan ne ba iya ba su iya ko ba su iya yin komai an fi karfin su an raina su saboda karamcin su sai Allah ya yawaita su tare da annabi suka yi kwari ta yadda ba wanda ya iya wani abu da su sai kallo in ji bahaushe ce ciwon ido sai hakuri ba yadda za ka yi da su to haka Allah ke ba da labarinsu a cikin alkur'ani mai girma kamar yadda ya ba da labarinsu a cikin al'injil ina fatan mun gane wannan labarin na icce rasta su fito gefen shi su karfafe shi ya kwari kenan annabi Muhammad da sahabban shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam radiyallahu anhum ajma'in yu'jibu az-zurra li yaghiza bihim al-kuffar yace ice idan ya taso haka ya karfafa ya kwari hakan yakan ba masu shibka mamaki hakan yakan burge su abinda suke so kenan ice idan ya kama kasa ya kwari dan ya fitar da amfani Allah ya ce ya musu haka ne li yaghiza bihimul kuffar dan ya bukanta makafirai rai da yawan sahabban annabi da karfin sahabban annabi Imam Malik rahimahullah yake cewa ashe duk wanda ke jin haushin sahabbai kafiri ne tunda Allah ya ce li yaghiza bihim al kuffar duk wanda ke kyashin sahabbai saboda su sahabbai ne yake jin haushin su kafiri ne da nassun wanga ai kuma istinbati ne salim mai kyau tunda Allah ya yawaita su ne ya bunƙasa su sa kasance tare da manzon shi shi jihadi tare da shi sa ɗaukaka musulunci tare da shi li yaghiza bihim al-kuffar dan ya bakanta makafarai rai da sahabban annabi وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما للي ألا يأل كولي قول سكي إيماني سكي كتعيكي نقري na gafara ta musamman da kuma lada mai girman gaske kaga wannan ayat ta isa a matsayin ya buga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta isa ta kumyatar da ƴan shi'a ƴan rafida masu zagin sahabban annabi da da'awar cewa su suna san ahlul bait wanda yake ƙarya ce suke yau in kana son karo sa mutum ka ce abu kan shi ƴan iska ne ka yabe shi ka yabe shi ce wani kan mutumin kirki amma abu kan shi da ƴan ƙwaya ne kagonga ba yabo bane in yana da hankali zai fahimci karusa shi ko kuwa na mutunan kirki amma abokan shi barawo barayi ne wanda kuma abokin barawo barawo ne yaushe zaka zagin sahabban annabi abokan shi amannan shi wanda yafi son su da kowa kuma kakkace kuma shi annabi mutunan kirki ne kenan ka biyo ta wannan hanya ce dan ka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ke nuna ɗan shi'a an kana neman tantagare ɗan banza mutanen iska to ɗan shi'a ne ar-rafida ko al-ithna ashariya ko wani ne dukkan su ba ɗaya ne kirki cikin su wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ke cewa lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana lil fuqara' lalle alfukara waɗannan talakawan almuhajiri wanda suka yi hijira alladhina ukhriju min diyarihim wanda aka fitar da su daga cikin gidajensu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala daga Allah da kuma yarda shi wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suna taimakon Allah da manzon shi taimakon addinin Allah kenan ula'ika hum sadiqun lalle waɗannan su ne masu gaskiya sahabban annabi kenan walladina tabawwa uddar kenan wanga yabo ne ga almuhajirun wanda suka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina garin su ne dukiyarsu na ciki iyalinsu da yayansu na ciki dole ta sa suka bar garin saboda su yi musulunci inda za su samu aminci ba komai bai sa suka bar garin makka tare da suna son garin makka sai musuluncinsu an hana su su bota ma Allah yadda suke so sabili da haka suka yi hijira suka bar ƙasarsu da dukiyarsu da iyalinsu da 'ya'yansu suka koma garin madina don su bauta ma Allah shi yasa Allah ya yabe su a cikin alƙur'ani ya ce ula'ika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman wanda kuma suka shirye gida ko ko suka wanda suke azamna a gida wal iman wanda kuma suke da imani min qablihim gabanin waɗancan wanda suka yi hijira yuhibbuna man hajar ilaihim suna son duk wanda ya hijira zuwa gare su wanda kuma wanga yabo ne zuwa gawa al ansar mutanen madina wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu kuma ba sa samun kunci da damuwa game da abin da suka bayar wa yu'thiruna ala anfusihim kuma suna zaɓar wasu akan kawunansu walau kana bihim khasasa ko da suna da tsananin bukata game da wannan abin da suke so suna son abu suna bukata shi amma za su ba almuhajiruna wannan abin shi su su haƙura abin mamaki da an makka suka zo madina sun musu tarbe da hankali bai iya karɓar shi mutum zai ce a raba duke shi tsaka a ba almuhajir dan uwan shi shi kuma a ba shi rafi wasu sukan saki matansu su ce dan makka ya rabe ta in ta gama idda ta zama ta kaka aure ta wane ne zai iya wanga abu in ba sahabban annabi ba duk yadda kake ji yau ka saki matar kama abokin ka ya tuntube ya aure ta ya samu matsala shi da kai ina ji gaisa ba za ka kare kai ka fa sake ta ka gama da ita ko ba haka ba eh amma an kaji abokin ka ya tuntuba gidan so yana sa aurenta to kai da shi an kulla ta kenan wanda ke nuna sahabban annabi ka bar su kawai kai dai kai imani da Allah kuma ka yarda da cewa lalle abokanan manzon Allah ne da gaske mutanen kirki babu kamar su wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun Allah ce duk wanda ya kiyaye rawar zuciyar shi to waɗannan su ne masu rabauta ko sahabbai sun kiyaye rawar zuciyar su sun tsabtata daga barin rawa suna ciyar da dukiyar su fi sabilillah tarihi ya nuna haka za ga mutum ya zo ya kawo duke shi duka ya ce a ce da tafi sabilillah wani ya rabin duke shi ce a ce da tafi sabilillah abin da ya karamci a cikin mutanen mu yanzu a taimaka fi sabilillah yayi wahala cikin al'umma yanzu sannan yanzu da an ce a taimaka ana sa ayi wani aiki sai ga kowa yana waiwaye yana diba alhaji unguwarsu shine ya fi dace a taimaka Allah ka kuskure kai kai iya iyawarka kai kai za ka taimaka da abin da Allah ya hore maka a yi aikin Allah da shi da yau inda mun gane daulolinmu ba dauloli ba ne na musulunci da za su iya tallafa mu addinin musulunci bal ma mu daulolinmu nan daula ne wanda aka kafa su akan almana almaniya wanda fasuluddini an daula raba addini da daula addini bai da alaka da daula shi yasa masallaci ba ruwan daula da masallaci ko makaranta ba ruwan daula da coci ko wurin bautarsu ba su da alaka da su an raba addini da daula ina fata kun gane shi yasa zaka ga masallaci da makaranta kusan ana akan dokar su wata ma'aikata ce yayin da za a sa musu wuta ko ruwa sun da wuri ne na matattar al'umma a wurinsu saboda ba su da alaka da addini daula ba ta da alaka da addini shugaban kasa ba zai fito ba da sunan shi ko mataimakin shi ko wani daga cikin ma'aikata yayi abun baut wurin addini da sunan kasa ba yiwa saboda muna taya ne bisa kan nizami na almaniya mafi munin nizami a doron kasa to wa zai taimaka ma addini nan ku bani labashi mu ne za mu taimaka ma addini za mu iya iya mu mi Allah kuma ya sakan ya mana akan abin da muka yi shi ne kawai mu za mu masallatai mu cikin aljihun nan mu za mu kula shi yasa ka gani babu wanda suke cikin kaskanci kamar limammanmu da ladannu kuma ana sa ran suna yi ne saboda Allah saboda ba su da albashi ba mai biyan su ladan na ungo ko haka wasu na matsa mishi amma za ka sallah biyar zai kiran sallah da su bai kiran sallah biyu a zahar la'asar magarba lisha ba mai bashi albashi ba wanda ya san me yake haka limamin unguku sallah biyar a yi ba ruwan kuma kowa da shi a cikin tsarin ba wanda zai zo ya mashi ihsani a fakaice ce ga kyautatawa illa man rahimallah ba wanda zai zo ya malada ihsani a matsayin ku na yan tunda mun samu kanmu cikin wanga halin ba yadda muka iya daular mu ba ruwanta da addini dan mi mu ba za mu tallafa mu junan mu tsakankanin mu dan kasuwa ya ta kasuwa ma'aikaci ya ta aiki wanga malamin ka ne a makaranta wanda ke tarbiyyar da ƴaƴanka da matayenku da iyayenku dan mi ba za ku kyautata mishi ba kai ka je kasuwa ka nemi abin da kake nema na rayuwa shi ma irin kai ne yana yana son ya samu irin abin da kake so amma ya tsaya a wallahi da suka tsaya a makarantar na ba rashin aiki bane ba suna da aiki in za su sauran malaman da na sani yanzu ina ganin su duka suna da diploma a hannunsu wasu sun gama jami'a wasu na da majistar da za su iya zuwa gwamnati su yi aiki a dama da su amma suka zaɓi rayuwar makaranta suka faddala ta akan wancan aiki don su tsare wanga bangaren da al'umma take da rauni a cikin shi amma kuma ba su da kima cikin idanun mutane yau babu abin mamaki a ga malami da abu mai kyau yana yawo da shi sai ya dinga tambaya waye ba shi shi ina ya samu shi ko mutane sai san su ga malami kullun in ana hawan mashin shi ya hau shakki haka suke so in ɗakin ka kawai salon arab ne da satellite ka kafa me yake cewa wanga telan na zamani shi so yake kawai a ganshi bisa tasharabba da agalami yana zamane babu komi cikin ɗakin shi wannan shine malami na kirki a cikin idanun mutane wanda kaga ba daidai bane yadda kake son rayuwa haka shi ma yake son rayuwa da a ce malamai za su yajin aiki duk a watsi a bar makaranta al'umma za su ci baya sosai tarbiyya za ta lalace kuma su abin tambaya ne gobe gaban ubangiji madaukakin sarki amfanin makarantun ne da masallatayya da tasirinsu a cikin unguwa wallahi ba karamin amfani bane yanzu da zaka je wani wuri a wata unguwa ka aje masallaci ko makaranta ba shi shekara biyar sai ka ga tasirin wannan masallacin a cikin unguwan nan in makaranta ce a shadda tasirin ta zai fi bayyana sosai a cikin unguwan nan yaran da suka taso a ciki za su yi karatu su iya qur'ani su iya tauhidi su iya komai suna bubbugowa suka taso suka girma za su ayayyafa kuma diyan su ma za su yi karatu a wannan wurin kayan ka jima sai kaga unguwar ta tasirantu ta yi takayyufi da wannan makarantar da ta rayu a cikin wannan unguwa to haka nan kenan ya kamata a ce akwai taimakeke ne da tallafife ne a tsakankanin limamin unguwa ku kuna ganin shi shekara nawa da wuya ka ganshi da sabon tufafi fa sai wani ya sa ya gashi da sawa irin dai ta tsufa amma ba ta cire ba sai shi sai ba shi fi sabilillah wani kuma sai ma irin kayan da ya shahara da su sai baka ana gani ba Allah an san kawai alajuwa ne baka su so da wasu ya shahara da wasu kayan da an sa ungo shi kadai iya sayan wannan yadin ya dimka shi to gobe da an ganka da shi an san tabbatin alaji ne kake sa to ya zai shi yasa gaskiya Allah ya raba ka da muguwar rawa cikin zuciyarka ba ba karamin rabo bane ba kaga ka iya taimaka ma addini da irin abin da Allah ya baka in dukiya ce ka iya tallafa ma addini dukiyarka da iya karfinka ko shakka babu ba akwai bambanci tsakanin mai kuɗi da yawa wanda zai taimaka da abin da Allah ya bashi fuskar kuɗi da yawa da wanda zai je yi faskare ko ya icce ya wahala sannan ya zo ba da ishirin kaga shi ma gwalgwadon wahala shi zai sami kima da daraja auren Allah kai ma haka kowa kaka dibuwa ne kawai in an ce a taimaka za a aikin alkhairi yi kokari ka share ka a ciki sau da mu ne za mu gina rayuwar mu mu gina addinin mu mu taimaki addinin musulunci kadiba kai mamaki kiristoci a yadda suke rayuwa da 'yan shi'a a yadda suke rayuwa da 'yan ɗariku a yadda suke rayuwa kaga waɗannan mutanen galibi suna kafa rayuwarsu ne suna jin daɗin rayuwarsu ce shaksiyan da sunan addini kuma ba su aiki ka diba shehunan ɗariƙan nan za ka ga mutum mafi yawansu arziki gare su amma wallahi muridan nan su suke kula da abincin gidansu da rayuwarsu abin hausa hamman da za su a cikin motar su yau ku shaka babu haka nan a kansu suke rayuwa haka kiristoci ka diba ka gani in mutum za ya coci zai biya da sadaka shi da ta ɗiyar shi har da ta matayen shi ya je nasa cikin wannan abu duk sati da suke haɗuwa kuma karshe su suke cinye kansu dan beye suke duk sati a su gujiya da kan shaye-shaye da giya da komi a zuwa holy hours kuma suna da dauloli manya-manya a duniya wanda suke tallafa musu ta fuska arziki don su bunƙasar da addinin su na kafirci a yau musulmi ku sana fa an sa dokar da za ta hana wasu kuɗi su shigo maka daga waje don kai aikin alkhairi ai kun san da wannan doka ce sabuwa cewa yanzu idan za ka yi makaranta ko masallaci sai an dibi wacce jiha ce ta baka kuɗi don ka yi makaranta da masallaci wanda kaga idan aka hana haka mun ƙare ganin babban masallaci a ƙasar nishar so da idan ka dibe manya-manyan masallatayen mu na juma'a duk ba 'yan nijar suka yi su ba 'yan khaliji suka zo suka yi su a ƙasar nishar na su samu lada duk in ka ga babban masallaci a nijar to cikara-cikara aka yi aka yi shi a taimaka na fi sabili aka haɗa shi kenan kaga wannan abu ne haɗari wanda ya kamata a ce mana maido hankalinmu cikin irin abubuwan da suke faru ka kula da rayuwarka kuma ka kai kishin addininka da abin da Allah ya ko in ilimi gare ka sa iliminka ka taimaka ma addini da shi arziki gare ka tallafa ma addini da shi matsayi gare ka cikin hukuma tallafa ma addini da wannan matsayin naka ka tallafa ma addini ko yaya za ka ga sakamakon ka gobe a wurin Allah wannan shi ne kamata a ce mai mai ƙoƙarin ma kana da rawa magance zuciyarka da badawa saboda kyauta baiwa ce kamar yadda mutane ke ci akwai mutanen da ke tasowa kawai za ka ga kyauta wurin shi ba komi ba ce yana da kaɗan sai ya baka shi duka saboda kama wata kyauta ce Allah ya mishi wannan kuma yana da duke shi da kanshi ma ba zai amfani da ita ba yadda yake so ba ba wani shi to amma ana koyan badawa ina fatan mun gane kana yi ka magance wannan matsalar tarawa ta zuciyarka ta hanyar badawa ta hanyar badawa me yasa kaga an samu matsalolin rayuwa a yau tsakankanin talaka da masu hali sace-sace barayi da suka yi wa cin al'umma mu'amalan masu kuɗi da talaka sai ta kasance mu'amala ce ta zakka kawai a shekara zai baka shekka biyar shekka biyu shi ne alaƙaƙa da shi kawai babu sadaka irin ga fi sabilillahi taimako haka ihsani babu wallahi da zakka ma nafila ce da dauya su bada ta Allah da a ce fi zakka nafila ce in kayi kana da lada in baka yi ba baka da laifi ko to yana da wahala kaga an bada ta so da irin rawar da muke fama da ita alakan masu kuɗi da masu hali da talakawansu kawai zakka ce shi ma za a baka wani ɗan abin da baya maka maganin matsalar rayuwarka shi sai kenan kaga sahabban annabi sun samu ɗaukaka ta hanya ba su da rawwa sukan ba da abu tare da suna da tsananin buƙatar shi sai su yi kyauta da shi Allah ka magance mana rawar zuciyoyinmu lokacin ya kira yabo
ففي هذه الآيات أن الله سبحانه أثنى على المهاجرين والأنصار ووصفهم بالسبق إلى الخيرات وأخبر أنه قد رضي عنهم وأعد لهم جنات ووصفهم بالتراحم فيما بينهم والشدة على الكفار ووصفهم بكثرة الركوع والسجود وصلاح القلوب وأنهم يعرفون بسيما, بسيما الطاعة والإيمان وأن الله اختارهم لصحبة نبيه ليغيظ بهم أعداءه الكفار كما وصف المهاجرين بترك أوطانهم وأموالهم من أجل الله ونصرة دينه وابتغاء فضله وابتغاء فضله ورضوانه وأنهم صادقون في ذلك ووصف, ووصف الأنصار بأنهم أهل دار الهجرة والنصرة والإيمان الصادق والإيمان الصادق ووصفهم بمحبة إخوانهم المهاجرين وإيثارهم على أنفسهم ومواساتهم لهم وسلامتهم من الشح وبذلك حازوا على الفلاح هذه بعض فضائلهم العامة وهناك فضائل خاصة ومراتب يفضل بها بعضهم بعضا رضي الله عنهم وذ... يف- يفضل بها يفضل بها بعضهم بعضا رضي الله عنهم وذلك بحسب سبقهم إلى الإسلام والجهاد والهجرة فأفضل الصحابة
فأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة وهم هؤلاء الأربعة وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ويفضل المهاجرون على الأنصار وأهل بدر وأهل رضوان ويفضل من أسلم قبل الفتح وقاتل على من أسلم بعد الفتح
مالك ففي هذه الآيات أتمنى آيوين دسك قبات أن الله سبحانه أثنى على المهاجرين والأنصار للي ألا مدك كن سركي يا يبي المهاجرون الأنصار ووصفهم بالسبق إلى الخيرات يا سفن تاسو درقنقن تدقوقوا ورن أيكة أيكة الخير وأخبر أنه قد رضي عنهم كما ألا يباد لبارن شوى حقيقا يا يردس وأعد لهم جنات كما يمستان دن الجنوني ووصفهم بالتراحم فيما بينهم والشدة على الكفار كما ألا يصفن تاسو da cewa lalle suna da jin kai a tsakankanin su amma masu tsanani ne akan kafirai wa wasafahum bi kathrati ruku' kuma Allah ya sifanta su da yawaita ruku'i wa sujud da sujudi wa salahil qulub kuma Allah ya yabe su da cewa lalle mutane ne masu kyakkyawar zuciya wa annahum ya'rifuna yu'rafuna bi simat ta'a wal iman kuma lalle su sahabbai akan gane su ta hanya biyayya ga Allah da kuma imani alama su kenan zaka iya fahimta su ta hanyar yawan da'a da imani da Allah wa anna Allah ikhtarahum li suhbati nabiyhi kuma lalle Allah ya zabe su ne dan su abokanci manzon shi sallallahu alaihi wasallama li yaghiza bihim a'da'ahu al-kuffar dan ya bakanta ma abokanan adawa shi sune kafirai kama wasafan muhajirina bi tarki awtanihim kama yadda Allah ya sifanta su muhajirai da barin garinsu wa amwalihim da dukiyoyinsu min ajli min ajlillah saboda Allah madaukakin sarki nusratan lidinihi wa ibtigha'a fadlihi sun yi haka ne dan tallafa ma addinin Allah fa min ajlillah nusratan lidin nusrata dinihi ko nusrata dinihi wabtiga a fadlihi sun yi haka nan ne don su taimaka mu addinin Allah kuma da neman falala Allah madaukakin sarki wa ridwana wa annahum sadiquna fi dhalik kuma Allah ya ce lalle su kam masu gaskiya ne a cikin yin haka da suka yi wa wasafa al-ansar bi annahum ahla bi annahum ahlu dari al-hijra ahlu bi annahum ahlu dari al-hijra kuma ya sifanta mutanen Madina da cewa su ne ma'abutan gida na hijira 'yan Madina kenan والنصرة da taimako wal imani da imani as-sadiq na gaskiya wa wasafahum bi muhabbi mahabbati ikhwanihim al-muhajirin kuma Allah ya sifanta su da cewa lalle suna son ƴan uwansu wanda suka hijira zuwa gare su wa itharihim ala anfusihim da yadda suka zabe su akan kawunan su wa muwasatihim da tallafa musu wa muwasatihim lahum da tallafa musu wa salamatihim min ash-shuh da yadda mutanen Madina suka kubuta daga tsananin rawa وبذلك حازوا على الفلاح da wannan ne sahabbai suka samu rabauta hadhihi ba'du fada'ilihim al'amma wannan wani bangare ne na falalarsu ta gamai gaman mafalala kenan wa hunaka fada'ilu khassa suna da wasu falololin na daban keɓantattu wa maratibu da wasu matakai yafdulu biha ba'duhum ba'da wanda wani shashin su yakan fi wani shashi tsakankaninsu radiyallahu anhum Allah yarda da su gaba daya wa zalika bi hasabi sabqihim ila al-islam sakan samu fifiko ne a tsakankanin su ta hanyar gabata su da riganganta su a shiga musulunci wal jihad da jihadi kuma wal hijra da hijra fa afdalu as-sahaba al-khulafa al-arba'a mafifitan sahabbai gaba daya sune khalifofin nan guda hudu su wane ne abubakar umar Uthman Ali radiyallahu anhum ajma'in sune mafifitan sahabbai gaba daya Abubakar wa Umar wa Uthman wa Ali ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة سنن صورا تكون قدا قوم واند أكمس البشر دشغاقنا الجنة سنة درايو أنا جنة دنيا وهم هؤلاء الأربعة وهم هؤلاء الأربعة سوني ودنن قدا هدو داك أنبتا وتلحى دا تلحى تكون نبير والزبير دا زبير وعبد الرحمن ده عبد الرحمن بن عوف كنا وابو عبيده بن الجراح ده ابو عبيده بن جراح وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد ده سعيد بن زيد wannan sune mutum guda goma da aka musu albishir na shiga gidan aljanna tun sananin duniya wa yafdulu muhajiruna ala al-ansar kuma muhajiruna sun fi ansarawa ta bangaren falala an gane ko wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina sun fi mutanen madina falala a wurin Allah saboda mi saboda wannan hijira shi yasa da aka samu sabani tsakankanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da ya raba ganima an je yaki an dawo an samu ganima mai yawa sai ya rarraba ma wasu mutane bai ba wasu mutane ba sai wasu sahabbai suka samu kansa cikin kunci da damuwa akan raban da annabi yayi suka dinga cece ku ce annabi ya kirawo su ya ce na ji abin da kuka ce kaza da kaza da kaza ya faru shin bin isko ku ba kaza na kuka samu kaza a madadina shin kaza bai faru ba yayi ai ambata musu ni'imomi wanda in ba dan da Allah ya kawo shi ba a cikin su da ba samu wannan ba sannan ce kuma za ku iya gora mini ku ce shin ba a koro ka ba daga garin ka muka zo muka karbe ka garin Madina da kaza da kaza da kaza sai ce yanzu ku ba zai birge ku ba in ba wa an ga raƙumma wa an ga awaki wa an ga kaza su tafi garin su ku kuma in bar ku kyauta a matsayin ni ne kyauta a cikin ku ɗauki annabi da suna cikin damuwa duk sai suka yi fara suka shi daɗi wanga ya tai da raƙumi wanga ya tai da ku kuma kun tafi da manzon Allah annabi ya ce walau lal hijra la kuntum ra'an min al la kuntum ra'an min al ansar in ba dan hijira ba da kuntu mar'an min al-ansar da na kasance ni ma daga cikin mutanen Madina ne mene me ya hana shi kasance cikin mutanen Madina saboda hijira da falalar hijira kenan shike nuna mutanen da suka yi hijira sun fi mutanen garin Madina wa ahlul badr da wanda suka halarci yakin badar wa ahlur ridwan da wanda suka halarci bai'atul ridwan ويفضل من أسلم قبل الفتح وقاتل على من أسلم بعد الفتح akan fifita wanda ya musulunta tun kafin a buɗe garin makka kuma ya yi yaƙi ya jihadi akan wanda ya musulunta bayan an buɗe garin makka wannan shine sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ji kansu gaba ɗaya gafarta musu ina ganin zamu dakatawa wassalamu alaikum wa rahmatullah